Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما جئت من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والقائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يعزوك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله فآمنوا ثم جاهدوا وساموا بعدما صلوا وزكوا وهجوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولن يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويغضون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سيد رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المغاوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وصاحب فيدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا ووسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن خليفة وعن جميع خلفائه ونواشي ورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعطله وبينوا ونفعوا وهابوا وغادوا وغاوروا وبازلوا وقالوا الحمد لله وبعد فأظن مقدم نولى الزاوية الشيخ محمد رضوان باي حفظه الله وقاه خليفة شيخ معلم إياس أظن نصابا قريب شيخ معلم يوسف أبابا شيخ معلم عبد الرحمن mu shi malam Muhammad Kambo shi malam Muhammad Ladan da dukkan iyayenmu da ke zaune da mu a wannan zawiya mai albarka da kuma sauran yan uwana muridai dalibai almajiran shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a karkashin jagorancin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ina gaishe ku ina gaishe ku gaisuwa ta cikin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زادكم الله مغفرة ورحمة وتوفيقا وسترا قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة بناء على هذا أيها الإخوة أيها الإخوة في الله وفي الرسول وفي الشيخين أوصيكم وأوصي نفسي بامتثال مأمورات هذه الرسالة التاجرة من الشيخ رضي الله عنه واجتناب منهياتها علينا أن نجعلها نصب عيننا بذلك يعيش المريد مريدا ويموت صعيدا وفي العكس يعيش مريدا ويموت حريدا والعياذ بالله وهاكم ما قال الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين بسم الله الرحمن الرحيم
يشي مولانا الشيخ احمد علي ابو الفتح رضي الله تعالى عنه يشي بسم الله الرحمن الرحيم المنتقم العزيز الجبار المتكبر
ya ce wannan wasiya ce daga cikin wasiyu a wasiya ta uku daga cikin wasiyu na maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace shehu ya ce da sunan allah mai rahama mai jin kai
المنتجم العزيز الجبار المتكبر
المنتجم mai tsananin azaba al'azizi marin jayin da ba a rinjayarsa aljabbari mai tsora kariya almutakabbir wanda kowa ya taka ya taku
والسلامان على الرسول سيد العبد العبد القائل
wannan wasiƙa da zamu karanta ana kiranta risalatul muntakim wato al-intiqamu ibtialun min an-nikma ma'anan shi wato gayar kin wani abu da zai faru wanda ke mara kyau wanda azaba zai biyo bayansa ma'anan mun ci wato mai isa matuƙa wurin yin azaba ga wanda ya ga dama saboda haka manufar shehu radiyallahu anhu da ambaton waɗannan sunaye al-muntakin al-azizi al-jabbari al-mutakabbiri wato shehu yana nuna cewa zai intikami da wannan wasiƙa da zan cikin da zai ambace su a ciki cikin zargin ma'abota tsawa da barna a cikin dariƙa ubangiji yana faɗi inna min al-mujrimina muntakimuna yana cewa falamma asafuna in taqamna minhum yana cewa ma naqamu إلا أن أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ومعنى wanda intikami dalilinsa na kaucewa ne ko kuma karkacewa domin bayin Allah su dawo kan hanya. A shehu Rasulullah ya ambaci waɗannan sunaye a farkon wannan wasiƙa domin zargi inkari wato na aikace-aikacen miyagu munana da ke gangarowa daga ma'abota da'awoyi na ƙarya. shi ne dalili da ya sa ta ambaci wannan suna na intikami ga farko shi ne ce wassalamani wato salatin Allah da amincinsa su tabbata alar rasuli a bisa manzo sayidi shugaba al'abdi bawa ka'ir wanda ya ce يا فائمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا
يا فاطمة يا ke shugabar matan alam baki daya mai suna Fatima wata ke kiranta Batula a har abin yabo sama da ƙasa shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la uguni anki bazan wadatar ki ba min Allah daga Allah shay'an bazan iya miki komai ba amma wannan mun bari ana tauna akuwa ne dan aya ta ji tsoro kar mutum ya dauka wa yanki ka ji ma ba ita ma ka san haka amma wasu ko ta jahili in ya jaye sai ta ji ma Fadima kenan ta dan ana so yaro ya ji tsoro sai a zare wa babban shi. Ku sai zan in an zo kan shi ya shiga uku. Kuma sai da Fadima sanin ta ma ya isa mutum kira wurin Allah. Sanin ta kurum. Kanta. A wato ana nufi abin ya yi girma ne. Saboda ka sani cewa a dai cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ai ba kamar ta. To sai manzo Allah ya fara kiranta. Wannan ko ya faru ne wato lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wa anzir ashira ta kan takrabin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Quraisha baki ɗin yi musu wa'azi yi musu tafiya baki ɗaya to daga nan kuma sai ki ware wasu yace ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'an ya safiya da ammat ammat rasulillah la ugni anki min Allah shay'an wa ya fa'ima Muhammadin فشيني من مالي أو سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا يا أخي عباس دان عبد المطلب أي أيكي بزن ودا تبحثي daga Allah da komai ba ya ce safiya ainihin wato babban ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ma ki aiki ba zan wadatar da ke a gaban Allah da komai ba ya ke Fatima yar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ki tambayin kan abin da kike so daga zuciyata amma ki aiki a gaban Allah ba zan wadatar ki komai ba saboda ga kowa ya aiki ya tsaya kar ya ce a'a wane ne zai tsaya mu to abin da tashi wa radiyallahu anhu ya wannan kenan saboda kar wani ya takama ya ce ni kaza ne a gaban shehu ko ni nayi kaza ko ni nayi kaza sai fara kawo hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya to kaji wanda yake koyi shi ga abin da ya gawa yadda shi da faɗi matal batuli
ما بعد حمده بما يليق
amma ba bayan basmala da hamdala salati ga ma'aiki sallallahu sallama da gaisuwa ahmaduhu bima yaliqu ina gode wa Allah wato da godiyar da ta dace da Allah din
فيصل سلامي إلى ولدنا أحمد شام ومالك سي
sai sulu salami wato ina ne ƙarshen suwa ta ila walidina zuwa ga ɗanmu na ruhi Ahmad Sham shine Ahmad Sham wa Malik Sau kuma Malik Sau wato shehu radiyallahu anhu ya kawo waɗannan ne domin cewa ana karanta wannan wasiƙar ba a san waɗanda shehu yake magana da su ba yadda kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da Fadima ya Fadima binti Muhammadin la ubni aishi min Allah shay'an to shine shehu da zai fara sai ya kira waɗanda su ne jigajigai waɗanda shehunnai ne manya-manya suna daga cikin sariqun al-awwaluna cikin wannan faila ibrahimiyya su ibara da su wato shi wannan babban bawan Allah Said Ahmad Sham ana masa laƙabi Ahmad Sham Annahawi haka ake kiransa an haife shi 1890 miladiya a wata alƙarya da ake ce da ita Kartaba a cikin garin Kaulaha babansa sai bi Abdullahi dan Mustafa dan Hassan Sham babarsa ana ce mata Sayyida Khadi Musan Sunna radiyallahu anhu ma ya karanta alqur'ani a wurin babansa ya karanta wani abu daga cikin cikihu bayan wafatin babansa sai ya tafi wurin wani babban shehi ana ce da shi a shi Abdullahi Kanja a wurin sai ya karanta ilimin nahu sarfu har ta kai ga ya fahimci abin da yake cikin ilimin na asrarai shine daga nan ake kiransa Ahmad Cham An-Nahawi saboda zurfinsa a cikin ilimin nahu bayan ya samu ilimin nahu sai ya
ainihin himmarsa da zuwa ga ainihin neman ilimin cikin da dukka na larabci da kuma na dukkansa. Daga nan ya sadu da babban kulubi don su zamani a shek alhaj Abdullahi ya baban shi Ibrahim. Asalin da shi wannan Ahmad Kafin ba ma almajirin shi Ibrahim bane hango. Almajirin babansa ne. Abin shi Ibrahim ba ku ba babansa ya ga baban nashi a wuya.
abin da na bari naka ne sai in ka ga dama ka bawa waninka duk littattafai na naka ne sai ya zama ya gaji babansa martabobi ya gaji littattafan babansa har almajiran ma sai ya gada to shi wannan Ahmad Sham farko almajiran baban shehu ne bayan ya haɗu da waɗancan shehunai ya gama da su sannan ya ci shi Abdullahi Yas ya karanci ilimai na shari'a daga cikin da usulu da ilimin hadisi da tafsiri da ilimai da lugga na larabci har sai da ya haƙaƙantu ya zama ceku na ilimin shari'a bayan mahaifin shi ibrahim alhaji abdullahi yas ya yi wa Fati sai ya koma hannun babban yayan shehu khalifa na shi abdullahi a sheikh muhammad yas ya ci gaba da zama tare da shi to a lokacin da faida ta bayyana 1929 shi kenan sai intikali daga hannun a Muhammad al-Khalifa ya koma hannun shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu annan ne shi Ibrahim ya masa tafiya ya masa tafiya ya ba shi ijazozi sannan ya kafa shi zama mukaddaminsa sannan daga nan Ahmad Sham ya intikali zuwa Madinatul Jadid shi Ibrahim ya koma radiyallahu ta'ala anhu da almajiransa a nan ne ya zauna shekara hamsin tare da Ibrahim yana koyar da almajirai. Har ‘ya'yan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala a hannun wannan babban bawan Allah Ahmad Sham suke karatu, yawansu. Ba Imam Hassan Sisi radiyallahu ta'ala a hannun su karatu, a Sheikh Muhammad Al-Mali a hannun su karatu, a Sheikh Muhammad Nazir a hannun su karatu, a Sheikh Muhammad Al-Aqib a hannun su karatu, a Sheikh Muhammad Al-Hadi a hannunsa ya karatu a Sheikh Muhammad Amin a hannunsa ya karatu a Sheikh Muhammad Makki shi ma a hannunsa ya karatu a Sheikh Muhammad Mamun a hannunsa ya karatu a Tamar Rahama Job radiyallahu ta'ala anhu wanda ake kiransa Ustaz Rahama Job shi ma a hannun Said Ahmad Sham yayi karatu radiyallahu ta'ala anil jami'i abin da zai nuna maka cewa Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine Sheikhul Islam kuma shine Murshidul Anam shi Ahmad Sham ya haɗu da dukkan manya-manyan shehunnai wanda ta shahara a zamaninsa kuma ya je garurukansu ya je kiwawun ya haɗu da a sheikh ahad malik ya je tuba ya haɗu da a sheikh ahmad tamba sannan ya ziyarci fas ya haɗu da sheikh ahmad kairich sannan ya je alƙahira misra ya haɗu da a sheikh muhammad al-faham ya haɗu da a sheikh al-muhaddis al-kabir tafsir Muhammad Lahari mai Misri wanda ya rubuta azabun wa'urat. Sani sosai, su Ahmad Cham ya haɗu da shi. sannan duk waɗannan ba su iya wadatar da shi ba sai da ya haɗu da maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kai ko ka san wanda zai haɗu da waɗannan bai wadata ba to wanda ya haɗu da shi shine sidratul muntaha shine ƙarshen muraji to wannan Ahmad Cham radiyallahu ta'ala anhu ya zo hannun Najeriya kuma ya shigo Kaduna ya sauka cikin maulan mu Shehu Bara'u radiyallahu ta'ala anhu ya kwana a gidan ko kuma ya yi kwanaki ma shi wannan musulmi da sun ziyarce shi akwai ma majalisi da ya yi har yanzu akwai kasatin da majalisi da ya yi sannan ya yi kali zuwa ga rahamar Allah ranar Lahadi talatin ga watan Mai 1982 ya rasu a cikin Madina a Kaulak yana da shekara 92 ammadahu Allah bi wasi rahmatihi wa askalahu fatiha jannati amin wannan shine Ahmad Shah saboda da yawa masu karanta wasiƙa suna ɗauka wai shehu ya rubuta ne ke wasu mutane kaza kaza Ahmad Sham Malik Sau ka ji ga Ahmad Sham sannan Malik Sau suna masa lakabi tafsir Malik shi sunan babansa Habibullah Sau sunan babansa Asayya dan Banyas ya haddace Alƙur'ani yana da shekaru kaɗan malaminsa Asayya Man Kadi sannan ya fassara wa mazaje da yawa alkur'ani ba adadi har sai da kai ana kiransa ma tafsir malik sannan ya yi karatu shi ma a hannun baban shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhaji abdullahi yar shi malik sau bayan faida ta bayyana kenan sai ya koma hannun shi ibrahim radiyallahu anhu ya yi tafiya shi malik sau malami ne mai tsoron allah mai san tsaini wanda iya daga hannu kafin ya ce komai Allah ya biya. Ya rasu sai Shehu Ibrahim yana da rai. Lokacin da ya rasu Shehu ya tsaya zai mai sallah ba a yi sallah ba sai Shehu ya yi magana ta. Abin da ya ce, ya ce nufari kuli yau ma waliyyar cikin min auliya illahi salihin wa inna kabarhu mahallu istijabati da'wa. Shehu ya ce yau mun rabu wali mai girma a cikin waliyan Allah ta kai kuma ku sani cewa kabarinsa duk wanda ke da damuwa in ya je addu'a Allah zai karba to sannan bayan an binne shi bayan ya yi shekaru a kabarinsa wani abu ya faru na aiki sai aikin ya kai ga za a yi titi kuma titin zai taba kabarinsa haka da dole sai an haƙo shi abin mamaki shekaru ya yi amma da aka haƙo shi wallahi kabarinsa sabo tar ko kura ne ba zai jikin shi gashi ya jiki ya taba jikin kabalin littafin ya fara hajji wannan sai ya sa wa bayan Allah da yawa wanda shi Ibrahim ba ya kara musu tsoron Allah ya kara musu sanin cewa lallai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akan gaskiya yake ko mabiyansa akan gaskiya suke to sannan shehu radiyallahu ya fara da ambaton waɗannan manya-manyan shehunnai guda biyu a Ahmad Sham da Malik Sau don kowane hijja ne da kowane ɗan faira ya san cewa wannan wasiya ba wai ana magana da waɗansu mutane ne da ba. mutum ya zama batijja ne na gaske ya zama ɗan faira na gaske wallahi in ya karanta sai ya ji shi ma da shi ake. Idan mutum yana karanta wannan wasiƙar yana ji ba da shi ake ba da wasu ake. Ba batijja ne ba ne. Ba faidi ba ne. in har ya sha wani abu daga wurin shi Ibrahim ya karanta sai ya ga ita shi yake ta shi cewa kiyar zaman kowa yi shi ba wanda ya sai karanta wannan waje da ya ce wai shoki ta shi ba sai ya ji shi ma an taba shi saboda haka ne shi wa radiyallahu anhu ya ce to bari a fara da manya domin kasancewa magana ba wasa bace shine shi wa radiyallahu anhu ya fara ambaton waɗannan manyan sunaye Ahmad Sham da Malik Sau sannan ya ce ne
وإلى كل من يجب عليه ممن يدعي الانتساب إلينا sannan shehu radiyallahu anhu ce wa ila kulli man yajibu alai sannan ina magana da duk wanda ya tsayu kan wannan wasiƙa shi ma'ana duk wanda wasiƙa ta shiga hannunsa ya karanta ko aka karanta masa mimman yadda ilkin ta saba ilaina daga cikin masu da'awar danganta kansu zuwa gare mu ta haihuwa na biyu haihuwa na ma'ana duk wanda ke cewa shi kanmu ne na ruhi to muna magana da shi
mujibuhu al-i'lam لأن الاثنين ليس مني ولا من الطريق في شيء
shehu radiyallahu ya ce mujibuhul ilam abin da ya wajabta min ya janyo mini rubuta wannan wasiƙa al-ilam domin in sanar da ku ya anna ni cewa mutum biyu laisa minni ba sa tare da ni wato laisa min auladi ba sa cikin yayana kar su je wani wuri su yi ƙarya su ce su yayana ne garuri shehu ya ce ba ni ba su ba sa tare da ni ولا من الطريق في شيء
sannan kuma wala min tariqi shay'in a cikin tariqa ba a cikin komai suke ba ba sa tare da ni sannan kuma a cikin tariqa ba a bakin komai suke ba domin ko na farko zindiki ne na biyu kuma fasiki ne shi ba na ce ba na tare da su kuma a cikin tariqa ba a bakin komai suke ba waɗannan mutum biyu ba su da kujera a cikin tariqa ba su da wurin zama in sun matsa to sai dai a babba tsaye in wani abu ya faɗi su ɗauke sun hadara wani abu ya faru su share in mutane sun zo su goge musu takalma to wataƙila in sun mutu Allah ya karɓe su amma a cikin tariƙa ba su da kujera cikin biyun nan da shehu zai ambata sai su ce in ma sun tage shi ba za ko da za a kore shi shi tafiya to wannan ana sa ran cewa wataƙila Allah ya tausaya masa amma wanda aka kore shi ya fushi ya tafi to shi kenan yayi asara kama dai da ya tafi ya gyara su dawo amma wanda aka kore shi bai tafi ba aka hana mishi wurin zama ya tsaya sun baki suka zo ya tarke su ya goge wurin zama ya kwashe takalmin su ya goge za su fita ya juya musu takalma to watakila ya amfana
مجذوب لم يسلك وسالك لن يجذب إن بقي على حالهما ووقف على سيرهما to na farko shine majzubun lam yasluk wato majzubi wanda ke suluki ba yani galaba jazbi ala suluki wa lam yatasharra sara zindiqan shine ma'ana ai majzubun da bai suluki ba yayi tarkiya yayi usuli bayan ya sha ya bugu sai ya wartsake amma sai kin sallah sai ramadana ya zo sai kin azumi sai ya ce duk abin da ya ga dama zai yi to shi ne shi wa rajallahu ya ce to wannan ba wato jazabin sa yarin jaye sulukin sa saboda haka ba na tare da shi domin man malik ya faɗi ba ta sawwaba walan ya tafaka ba kad ta zandaka to wannan ta zandaka shi yasa na ce laisa ni wala min tariqi shay sannan na biyu wa salikul lam yajzub salikul da bai jazaba ba shi kuma dan ne galaba suluki ala jazbihi walan yatahaqqaq tsara fatikan sulukinsa yarin jayi shazabinsa ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu gashi an kawo abin sha ya ki sha balle bugu saboda haka kullum a wartsake kuma akwai abin da ba a gani ba a samu ba a fahimta sai an bugu shi kuma ya ke bugu yana ta karatu kurum saboda haka sai zama fasiki kawai saboda zai fi zagin waɗanda Allah ya yarda da su ya dauka da karatu ake wasuli ba haka bane shi wancan ya yi jazba maimakon ya yi suluki ya warta kiki ya sha kuma ya sha abin da ake so ya gani to wai da ya warta kiki kuma sai yana kiran mutane wai zai nuna musu alhali ba su sha ba shi ne aka sallame shi sai wace shaitani ne ma ya tare shi ma ka bai sha ba da bai ba da ya yi hakuri ya bari kowa ya sha sai ya ga abin da ya gani ko kuma ya ji abin da shi yake ji to amma ya zo yana tallan abin da in zai kashe kansa ba wanda zai fahimta to shi ne shehu ya ce to lallai ke suluki ba kama tare da shi shi kuma wannan salikin idan bai ta zuba ba ya ke sha shi ma ya ga abin da ake gani ya ji abin da ake ji shehu ya ce shi ma in ya zauna haka ba ma tare da shi sannan a cikin dariƙa ba a bakin komai yake ba ya kamata mutane su san karatun nan biyu ne mutum biyu ne shi wai ce baya tare da su kuma cikin dariƙa ba bakin komai suke ba amma mafi yawancin masu karanta wasikar suna ƙare karatun ne akan majzubi kawai saboda babu alam ina ganin ba san me ake kira jazba ba so da mutum biyu ake kuma mafi yawancin waɗanda suke karanta wasikar in ba wanda Allah ya kiyaye ba sai ka iske ba su daga cikin ahalin su karanta ma wasikar tukuna. Ba su ciki. dan karatun ka zalla da isa ya fara karanta wani sako na shehu ba ya ce maganan mu ba ne fahimta sai madadin jikin mu sai dai kai ta karatu kawai masu ji suna ji amma wanda ke shan abu shehu ke nufi wanda ya zo da shi na faida sun san wannan siyar da shi yana karanta shi ba ne yake ji ba to shi ne a shehu radiyallahu anhu ya ce to a da sharadi in bakiya ala halihima ban ce ba ni ba su ba ban ce a dariga ba su bakin komai ba sai sharadi in sun wanzu akan halinsu majzubi ya wanzu a cikin mayansa shi kuma saliki ya wanzu a cikin wartsakarsa in suka yi haka wa kafa ala sairihima kuma suka tsayu kan tafiyarsu ma nan wa kafa ala sairihima kana so ka gane shi ne mutumin da ya tsaya ko kuma 'yan sanda ko sojoji da su karet ba ka ga a wuri ɗaya suke yi to duk tarikin da ya tsaya a wuri ɗaya yana ta faret a kan hanyar shari'a ya kiya matsa ya tafi inda hakika ita hakika take ko wanda yake faret a kan titin hakika ya kiya matsa da shari'a take to dai zamin ni wala mina tariki fi shay baya tare da ni kuma cikin tarika ba bakin komai yake ba ma'anan sairi na majzuli shi majzuli yana sairi a cikin shuhudul haqqi da khalqin wato ma'ana wanda ya san Allah kuma ya ba wa Allah haƙƙinsa amma bai san halittar Allah ba ne ba halittar Allah haƙƙinsu shine kullu shay'in halikun illa wajahu ya san daban karatu ba shi kuma sairi na tariki yana yin sa ne cikin shuhudul khalqi da hakki ya san halittar Allah amma bai san wanda yi su ba balle ba shake shi yana ba halittar Allah hakkin su amma bai ba Allah na hakkin ba shi ilimin sa lahul hukum san kullu shay'in halikun ba shi majdud ya san kullu shay'in halikun amma illa wajahu amma bai san lahul hukum ba shari'a ce shi kuma saliki ya san lahul hukum amma bai san farkon karatun ba kullu shay'in halikun illa wajahu wannan ya ba Allah hakkinsa ya ba halittar Allah hakkinsa alhali la yashkuru Allah man la man lam yashkuru an-nas wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa Allah ba shi kuma wannan ya gode wa halittar Allah amma bai gode wa Allah ba shi kullum mu'amalarsa da halittar ne shi kuma wanda kullum an fuskar da Allah ne shi da san halitta ba zai take wannan ya murje wancan ne ma san hakkin su ba to shi ne shi wace sai a haka wannan ya tsaya sai dai hakkin Allah ba zai juye ba halittan Allah hakkin su ba wannan kuma sai dai ba halitta hakkin su ba zai tafiya ba Allah hakkin sa ba to laisa minni wala min shay'i fi shay
wa inna sha'ani kama alimtum man arada an yakuna ma'i فليسلك طريقي في الأقوال والأقوال
shehu ya ce wa inna sha'ani domin cewa ni sha'ani na kama alimtum kamar yadda kuka sani ba sai an gaya muku ba man arada wanda yake nufi dan ya kona mai ya zama tare da ni fi hali a cikin hali na na hakika fal yasluk tariqi ya shiga tafarki na fil aqwali cikin maganganu wato shari'a wal afali kuma ayyuka na wato shari'a wanda shi yake so ya zama tare da ni cikin hali na hakika to ya zama yana jin maganganu na na shari'a yana aikace aikace na na shari'a domin sai an bi shari'a ta haifi shari'a sannan a haifi hakika man la shari'a ta lahu la tariqa ta lahu wa man la tariqa ta lahu la haqiqa ta lahu saboda ka ba yadda za mutum ya ce ya samu hakika alhali ba shari'a ba tariqa ba kishiru ba lubu ya za a ya samu lubun lubi wannan shi ne manufa
امتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن
wato ya zama yana kwaikwayon halaye na yana da maganganuna da ayyuka na imtisalil awamiri da kuma bin umarni na Allah tabaraka ta'ala da umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fama atakumur rasulu fakuzuhu washtinajin nawahi da kuma gujewa haninsa ana hanansa wa ma nahakum anhu fantahu fantahu
في الظاهر والباطن wato fi zahiri wal batini ay fi shari'ati wal haqiqati ka zama kana cin umarni cikin shari'a da hakika kuma kana gujewa hani shi ma a cikin shari'a da hakika
والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضات الله ورسوله
wata a tushi da jin kishirwa mai busar da makogwaro na ruhi da kuma wato tashawuki jin yunwa wanda yake sa wato kwalsa a cikin uwar hanji na ma'ana wannan kishirwa da wannan jin yunwa bawa ya zama yana yin sa ne ilal wusuli ila mardatillahi wa rasulihi ya zama kishirwansa da jin yunwansa baki ɗaya a cikin neman saduwa ne zuwa ga neman yadda Allah da yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama da'iman wannan shine aikinsa.
أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المطهرة الشريفة في اقتهام المحرمات وترك المعمورات فأشهدكم الله فأشهدكم الله فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه
Shehu radiyallahu anhu ya ce, A bayan bin umarnin Allah da gujewa hannunsa da ta'attushi da tashawuki zuwa ga neman yardar Allah da ma'aikin sallallahu sallama domin ko ya faɗi wallahu wa rasulu a haƙƙin yarduhu. To sannan amma manyan ta tubu ilaina. amma kaga wanda yake dangantuwa zuwa gare mu yake cewa shi ɗanmu ne na ruhi wa yartakibu shay'an yake haihayewa wasu abubuwa min mukhalafati shari'ati mutahharati sharifati daga sabawa shari'a a batsarkewa ne daraja ittihamil muharramati ta hanyar kutsawa cikin abubuwa da aka haramta tarkil ma'murati da kuma barin abubuwa da ake umarni a yi su shi ya ce to fa ushhidullaha ina shaida wa Allah alhali na san ya sani wa ushhidukum kuma ina shaida muku anni bari'un minu cewa ni Ibrahim al-Kaulahi azin na kusa gabarinsa fa na tabarra'a minhum kama tabarra'u minna
اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء
اللهم يا أبنتي بسوناي دداما إني cewa ni bari'un na ku fita ilaika zuwa gare ka sai tabarra'na ilaika mimma sana'a haula'i daga abin da waɗannan mutane marasa cin magana suke aikatawa na sabawa shari'a المطهرة الشريفة واتو أبصرك سوى من درجة تنكو بنجي تبارك وتعالى يا بدي فليحذر, الل... فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
شو رضي الله عنه يتشي بنجي يا بدي تكون سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wato waɗannan da suke saba umarnin Allah su ji tsoro kada suna ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ya same su wato ma'ana waɗanda suke saba umarnin Allah cikin shari'a suke saba umarnin Allah cikin ɗariƙa suke saba umarnin Allah cikin haƙiƙa wato al-islam wal iman wal insan shine ma'ana masu sabawa cikin musulunci da masu saba cikin imani da masu sabawa cikin ihsani wato su ji tsoro shi ne falli ya hazar lalazi na yukhalifu na an amrihi yani allazi na yukhalifu na an hikmatihi fi shari'ati wa yukhalifu na an qurbatihi fi tariqati wa yukhalifu na an nuslatihi fi haqiqati su ne wadanda suke sabawa daga hikmar Allah cikin shari'a ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba ba za su yi zakka ba ba za su yi hajji ba ko suke sabawa daga barin kusancin Allah cikin shari'a ba za su yi lazimi ba na safe ba za su yi lazimi ba na yamma ba za su yi wazifa ba ba za su yi zikirin juma'a ba yukhalifuna an musulmi bi haqiqati kuma suke sabawa daga warin saduwa da Allah cikin haƙiƙa ba za su yi azkaru ba ba za su karanta sirrin ziyara ba ba za su karanta sirrin fatiha ba ba za su karanta sirrin salatul fatih ba shi ne ya ce to ji tsoro waɗanda suke saba masa suke saba daga barin ibadarsa a cikin shari'a suke saba daga barin ubudiyarsa a cikin ɗariƙa suke saba daga barin ubudarsa a cikin hakika an tusibahum fitnatun kanu salikuna hum balu shari'a su ji tsoro su kiyaye kada fitina ta same su idan sun kasance salikai ne ba su yi tarbiyya ba ba su san hakika ba a'a su ne masaukan shari'a to suka zama ko ba sa cin shari'a din ko ko suka zama ba sa kiyaye haƙƙin Allah a cikin hakika to su ji tsoro kada suna ka same su sun musibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su in kanu matdubuna hummalul hakikati su wato wanda yake a mazauna shari'a sun suka saba da fitina ce za ta same su su kuma masu hakika in suka saba to azaba ce za ta same su ma'anan fitina shine Allah ya musu istidraji su malaman shari'a ya turo musu dukiya ko ya turo musu wani abu na duniya sai shari'a sai su ka kutsa cikin duniya su ka kutsa cikin duniya har ta kai ga sun manta Allah Allah shi ma ya manta su shi ne fitinar da za ta same su shi ne ma'anan an tusibahum fitnatu wato Allah tabaraka ta'ala ya sallaka musu duniya sai ta tunance su ta shafe imani a cikin zuciyarsu ya zama ba sa samun cikin shuhudi da Allah su kuma madubai waɗanda Allah ya faɗi kauyu sihum azabun alim su kuma za su shiga cikin narul kadiyati sai yankewa gabarin Allah shine kalbu badal akai shi ne sai a yi salmu shi majzuri idan shehu ya magana bai ji ba to sai a mai salmu shikin sai ya zama baya cikin ɗariƙar ma ba ya hakika dole sai ya bi umarni abin da shehu ya baki din nan yayi sannan ya tabbata a cikin ɗariƙa amma matuƙar bai ji ba to salmu ne zai biyo baya shi yasa shehu radiyallahu anhu ya faɗi kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ke faɗi cikin suratul nur yace ne وما قلتم من عنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
شو يتكو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون توبة زوا ga Allah baki ɗaya ya ku mu'minai ku salikan ku mazzuban baki ɗayan ku ku tuba mimma kuntum taf'alunahu min al-ma'asi wa dhunub wa min al-gablati wa dhikr al-uyub wa min an-nazar ila ma siwa Allah min al-ghuyub kuma daga abin da kuke aikatawa na sabo da zunubi daga abin da kuke aikata na gafala da ambatan kaidi da abin da kuke aikata na duba zuwa ga wani masanin gaibi ku tuba bayan Allah su ce wannan tuba wato shine ainihin foundation na dariƙa kamar la taubata lahu la khaira lahu wa man la khaira lahu la usula lahu wanda ke da tuba da tafiya wanda ke da tafiya da saduwa نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأن يثبتنا على المحبة والتعظيم ورسوك القدم في معرفة في رحمة الرحمن الرحيم وما قلت من أن مريدي لم يشيء كتوبة الله الله baki ɗayan ku ya komo kai.
وما قلت من أن مريدي وعاء ممتلئ من أسرار الحضارات الثلاثة فنعم
وما قلت abin da kuke faɗi ku kanku da bakin ku min anna muridi cewa shi almajiri na wi'arun wani irin koko ne ko ƙwarya ko masaki zarhu allazi yu'adihi shay mumtadi'un abin cikawa ne min asrarin hadratis salasati wato daga asraran hadarori guda uku hadratul ahadiyya hadratul muhammadiyya hadratul ahmadiyya ko kuma hadratul uluhiyya wa hadratul nubuwa wa hadratul wilaya wato ku kuka ce almajirina ya cika da asraran hadarori guda uku fadar ruhiyar Ubangiji, hadara ta annabta da kuma hadara ta wilaya. Ko kuma ka ce ai, wato, kamar yadda kuke faɗi cewa muridi na wani wata kwariya ce wadda take a bacciyawa da asraran hadarori guda uku wato asraran alif lam mim almajiri na ya cika da alif lam mim alif lam mim asrarul hadrat as-salasati shi ce fa na'am gaskiya ne ya cika yani sabaki ma kudu abin da kuka faɗi sun yi gaskiya almajiri na ya cika da asraran hadarori guda uku
walakin aina muridi minkum to sai shi abin tambaya a kan wane ne almajirin tawa a cikin ku ku kuke faɗi da bakin ku azan an zo wurin maulidi ko an zo wurin taro za ki ana ce ai fa azgaru atba'i unila fana fa azgaru atba'i bari'un min ashirki ai almajirin shiru kaza kaza ai almajirin shiru kaza kaza shine shi wuce ta walakin aina muridi minkum to yanzu ake ta wannan hayaniyar a ce almajiri har ma ka ga wani ya nike kafa yana koran wasu kai wani ba almajirin shehu bane kai wani ba almajirin shehu ba mamaki shi ne ba almajirin shehu shi ne shehu ke tambaya ta su kai na muridi min kuma ina almajirin na a cikin ku kowa ya kalli kansa ya bani amsa ina almajirin nawa a cikin ku domin kan ɗarika wato duka duk da hudu ne kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi a cikin sirrul akbar ya kamata su kai kowa ya ji kowa ya sani idan mutum ya san wannan zai zauna lafiya zai huta duk wani abu ba zai taɓa damun sa ba zai zama ala basiratin kullum yan dariƙa mutum hudu ne shi ibrahim ne ya faɗi yace na farko majzubun majzubi wanda bai suluki ba na biyu salisu da bai jazba ba na uku majzubun da ya suluki na hudu salisun da ya jazba dole ne fa mutum yana so ya samu wani abu na faila ya kamata da wai hayaniya da rudani dole ya san wannan shi ibrahim ya ce na biyar ɗin suna nan a cikin mu kuma suna nan suna rike tarbi su kuma hayaniya ma wani abin taso ya ce amma ba su da kuma kalli da ya taguwa a cikin dari ya ce wahun wa in akhadhu tariqata fa akhadhat al-laysu tijaniyye sannan ko da sun karbi dariƙa ko sun kai shekara nawa a ciki ba su saba asallahu an yarhamuhum in arzuqu ma fa shaykh abu ɗaya ne zai sa Allah ya ji kansu Allah ya sa su san shehu tijani a zuciyarsu su sai a ji kansu a san musu wani abu amma duk rigima da za a faru a ɗari ɗari a wurin waɗanda ake samu ka ga mutum shi kan saliki ba shi ba majzubi ba shi bai ma san ba nuna zuluki ne ya zuba ba shi ba majzubi saliki shi ba saliki majzubi ba ba takalmi ba abin hawa shi a shari'a ba malami ba shi a shari'a a hakika ba majzubi ba amma ya iya hukunci kuma zai iya faɗin duk abin da ya gada ba shehu ya ce to wannan wahum wa in takhadhu tariqata fa akhadatan laysu tijaniyya wannan ko sun karbi dariga ka kwantar da hankalin ka ba tijanawa bane sallahu an yarhamuhum in ruzuqu ma bat sayyidina shaykh ya kusa ta Allah ya ji kansu in Allah ya arzuta su da san shehu tijani saliki shi ne wanda ya tara ilimin shari'a tara ilimin shari'a amma babu jazba a cikin zuciyar shi shi ko majzubi shi ne wanda ya jazba ya sami ilimin hakika amma ko babu shari'a tare da shi shi kuma majzubi saliki shi ne wanda bayan ya yi jazba ya san Allah sannan kuma ya dawo ya san umarnin Allah ya aikata umarnin Allah. Majzubi wani ya san Allah bai san umarnin Allah ba, saliki wani ya san umarnin Allah bai san Allah ba, majzubi saliki wani ya san Allah ya san umarnin Allah, shi kuma saliki majzubi wani ya san umarnin Allah sannan ya zo ya san Allah. To na biyar ɗin shi ba suluki, shi ba jazba, sannan ba jazba ba suluki sannan ba suluki ba jazba, shi kanka nan ne sallan shi kurum. Sai rigima da ta taso ya fi kowa zakewa za a ga jijiyar wuyan shi ta tashi. an aka takure shi biyu kan rigima ba na santa ba so da kan su luki bai san ba bai san majuji sarki bai san sarki majuji to wannan dole hakuri ake da shi dan bai san kai shi ba ma shi to shi shi wa radiyallahu ta'ala anhu yace to wa ma kuntu abin da kuke faɗi min anta muridi daga cewa muridi na almajiri na wi'a'un wani masaki ne ko wata ƙwarya ce wato mumtadi'un suna cikawa min asrar al-hasati salazati daga asraran hasarori guda uku sana'am eh lalle sai haka abin yake shi gaskiya walakin sai dai sai na muridi minkum shi wane ne muridin nawa a cikin wanda ya cika da asraran hasara uku wane ne wanda ya cika da asraran hadarori guda uku shi da shi radiyallahu ta'ala ne ya ce وهو أعوز من الكبريت الأحمر عندكم إن كان الأمر كما وصفتم
فهو شيء الماجرين مريدين الكتية أعوز يا فتنن وعلى السام من الكبريت الأحمر حتى الزيبة جاء كارن كالبو sautin gora da kwamneciya da ruwan bagaja da aka ka taɓa ji a rayuwarka har ka tsufa baka taɓa ganin shi ba shi yake ce kibitul ahmar to almajiri ya zaka ji ana cewa yan faida almajiran shi amma baka yanka ba har ka mutu ba ka almajiri akwai wahala fa'u yan hayaniya ne ko rudani ne karatu ne suka iya wasu kuma jazza suka iya kawai amma almajiri na mumtali'un min hatta min asrar al-hadat saboda haka dole ne mai hattara yawo mu lura da kyau zai yiwa mutum ya tafi haka dole sai da shehi shehin kuma sai ya zama ka sallama masa kalban wa kalaban ruhan wa jisman nafsan wa fulfan kamar yadda shugabar arba jege ce yake cewa na sallama a wallahi na sallama a gare shi sai da kafa yau ban da tsani zuwa rahmanu kushiya a wani wuri na cewa wai a game kwici da raina ban ga ya isa gun wanda ya yi mun bisharar saduwa da su ba irin wannan zauki yanzu ba a jin shi Allah da wuya jin ya fi jin zauki a jikin mafi yawa rashin cin wannan abubuwan shi ne ya haddasa irin su amma idan mutum yana jin abin da ke ji ya fitina an ta kasu ya san yadda zai daita amma in ta jin komai dama to shi Allah ba zai iya yin musamaha ba zai iya yin rangwame ba shi yasa zaka ga manya-manyan su ba suna faɗi zaka suna cewa wala tunkir alal majzub shay'an hawlatuhu wa fi'latuhu sadadu har ka dinga inkarin maganganun majzubai da wani abu a abu da ake so ka yi aiki da shi kar kuma ka bari wani aiki da shi amma in ka ana surutu kan su karka baki sai su suna ganin wani wani abu suka sha duk wanda ya sha zai ci wani abu wani abu kuma baya ganuwa sai an sha wannan abun ana kiran sa khamratul azaliya kuma shi su manyan sun sha abinda majubin zai zo yana faɗi su gani so dole in an tashi hukunci sun san yadda amma wanda bai sha ba bai san abu da ake gani ba in ya tashi magana za ka mamaki shi ya fitar da shi cikin musulunci ba amma da rigar ba saura ta ce so mutane su sa su bishe hunnai su bushe wunne sun bushe wunne kuma su yi suluki a gabansu su yi jayya a gabansu su yi hidima yadda muridai ke yin hidima sannan sai su samu wannan abin da suke samu da shi wannan faida din nan to sannan in suna so su yi magana a ciki sai su dinga yin magana in ba haka ba karatu zalla ba zai bada wannan in ba haka za ka dinga magana yara ƙanana su dinga dariya ka ji yaro ya sun kashi kai na ta dariya kai baka san me faru ga ka ba dan kana magana ne akan karatu shi ko shi yana magana ne akan zauki abin da ake suka yi a kai baka ji shi ba saboda haka mu lura da wannan bikin cewa a fahuwa shi almajiri na a wazu ya fi tsananin wuyar samu min alkibrit al'amar daga ainihin wato jazzaiba da kuma a wurinku yadda duk wanda aka ce ya je ya nemo ruwan badaga ko ya je ya nemo karan kalgo ko ya je ya nemo kaucin gora ko ya je ya nemo kwamnitiya ya san zai ƙara da rayuwarsa zai ta wahala kamin ya samu wataƙila ya mutu ma ba zai gani ba to haka nan alfajiri na ma yana da tsananin wahala wahala samu shi kuma a wurin ku domin shi almajiri na majzubi ne saliki wato ya samu a a jazba sannan kuma ya samu a suluki in kana al'amru kama wasattum dan ya zama al'amarin kamar yadda kuka sibanta ne min annahu ri'a'un mumtaliqun bihi asrar al-hadrat al-thalathati kin dai har yadda kuka sabanta cewa shi wani masaki ne abin cika da turaren hadarori guda uku darasul islami darasul imani darasul ihsani ash-shari'atu wa tariqatu wal haqiqa to a shari'an nan fa muridi na ya samu makamin ma taqarraba ilayya abdu bi shay'in ahabbu ilayya min qada'i ma taraktu alayhi rajuli na samu wannan a shari'a ya samu makamin bawa na bai kusance ni da wani abu ba mafi soyuwa gare ni daga ba da abin da na farlanta shi a kan zato shi yana ba da abin da na farlanta shi shi ne shari'a din yana sallah yana nabulbuli yana karatun qur'ani yana yin dukkan aikace aikace na shari'a sannan kuma a dariƙa ya san mukamin wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayhi bi tawabili hatta uhibbahu ya samu makamin bawa na bai gushe ba yana kusanta ta da ainihin nabulbuli alkhairi har sai na so shi sannan a hakika ya samu makamin fa'iza a haɓarci hukuntuhu hukuntiyan nan ita ce motsa shi.
ويوشك أن أرفع الإذن عن كل مقدم يتهم بحضرته المحرمات
ويوشك يا كل إرس أن أرفع الإذن إن أوك إذني نبقى طريقة دين تربية an kulle mukaddamin a hannun kowane mukaddami yukuta hamu da ake kukutawa ta hadratihi a gabansa almuharrama take kutawa abubuwan da Allah ya haramta kuma yana gani in mukaddamin da ake yin abin da aka ga dama a gabansa yana gani bai hana ba a yi zina bai hana ba a shagiya bai hana ba a yi sallah bai hana ba sannan a cika yin da'awar cewa an yi wutuli an samu Allah yana ji yana gani gabansa bai hana ba to ya kusa kiris ban kwace izini a hannun shi ko ya bada tarikan ma ba bai ba in ma ya bada an yi azkarun su ba za a yi wutuli ba ba za a sadu ba saboda yana gani ke kutsa cikin muharramatu ya ke hana
ولم يقم بما وجب عليه
ولم يكن بما وجب عليه يا كي يا تعبد الله يوجب تاع كنسا من التذكير والوعظ والإرشاد والمناسبة في الدين والطريقة دائما من يسا كينان zan karɓe izini a hannun wannan mukaddimi wanda yake tsaya da abin da aka wajabta a kansa daga tunatarwa da wa'azi shiryawa da nasiha cikin addini da dariƙa a koda yaushe yaya abin yake shine kowane mukaddami ya zama baya umarni ya aikata wani abu ko kuma ya hani daga barin aikata wani abu sai bayan ya fara da kansa. Wato duk rikicin da ake gani a cikin tariyar nan da wata wallahi matsalar ta ce amma ko ba za a ci gaba ne da gyara. Matsalar da za a je ta shi ya ce to da ya gyaru. Kullum matsala ana ganin ta kamar a hannun yara matsalar ta ce amma ba haka ba ne. dan wato kaifa ma kana al-murabbi yakunu al-murabba sai dai bango ya sage kadan da ke samun bin shiga idan da su mukaddamai din za su yadda da abu shi ya faɗi radiyallahu anhu anan in an zo karanta wannan wasiƙar ma su ne za su kuma shiga cikin kashin hankali da damuwa sai matsalar daga inda za a tsaya a yi aiki kyau kuma a kyautata ladabi sannan muridai bayan an yi wazifa ko kuma lokaci lokaci a rika tara su ana karanta musu sako karanta musu maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karanta musu maganganun Shehu Tijani radiyallahu anhu a karanta musu maganganun Shehu Ibrahim wallahi duk inda suka je ba maganar da za su yadda su in ba irin wannan ba ko ba aikin da za su yi in ba irin wannan ba to amma an karkare ko an yi tarkiya su ba su ana faɗin wani abu ba su ji wani umarni ba ba su ji wani sako ba ba wani wa'azi ba tunatarwa ba nasiha ba komai in suka je wani wuri ba suka je suka ji ko da abin ba kyau kama za su to in sun je sun kama abin sun aikata ya za a zarge su sai ba a tunatar da su ba kuma ba a yi musu tiri ba ba a yi musu wa'azi ba ko da haka yana da kyau a da karanta abubuwa na shehu sai ya ce muridan su gyara kuma kowane shehi ya zama duk abin da zai faɗi ya fara da shi abin da zai hana ya fara fari kafin ya hana almajirinsa kar ya kasala saboda in ya kasala jama'a da yawa murfi za su halaka shehu ya ce fala shay'a tarru fil amma min zalgatil akabir babu abin da yake halakar da ammawan jama'a kamar kuskuren manya idan babba ya yi kuskure wanda za su kasa baki a bayansa da yawa za su san su a wurin su babba ko me yayi daidai ne ko ba haka bane a kowane babba babba ne amma annabawa su sai ne masu mai su kuma manya-manyan waliyai mahafuzai wanda ba su ba zai iya kuskure zai iya yin daidai amma ta duk abin da ya daidai ne wallahi a cikin zai rushe yanzu kansu saboda zai iya yin san zuciya ko ba masu yi bane saboda haka shi yasa shehu yace babu abin da ke zubar da mutane kamar kuskuren manyan su idan babba ya kuskure za a samu cikin ne sun halaka saboda su ganin ke duk abin da ya yi ko duk abin da ya faɗi gaskiya ne ko daidai ne to shi ne shehu yace me in ajaza yuhajiru ila Allah wa rasulihi wa ilaina to idan mutane mun masa nasiha ya gajiya ya kasa ya kasa aikata waɗannan abubuwa da muka faɗi to yuhajiru ila Allah wa rasulihi wa ilaina ke kaura ikoma zuwa ga Allah ikoma zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta wurin mu al hijratu hijratani hijratu sufra wa hijratu kubra sufra intiqalu al sani min watanin غير مرضي إلى وطن مرضي والكبرى انتقال النفوذ من معلوفاتها وحدودها ila ma'arifati raddiha wa hukumiha wannan hijira da ake magana hijira kala biyu ce akwai kankanuwa akwai babban hijira kankanuwa ita ce wacce mutum zai tashi daga garinsu ya koma wani gari shine kamar tashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina babban hijira shine ka tashi daga san zuciya ka tafi zuwa ga abin da Allah yake so ka tashi daga san zuciya ka tafi zuwa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ka tashi da kan zuciyar ka fi zuwa ga abu shi Ibrahim sallallahu ta'ala anhu yake so wa ajruhum hajaran jamilan kaura cewa nafsunka ka kaura cewa garinku hijira kyakkyawa hijira
فوالله ما أوقف سير أولئك حتى رجعوا إلى التأنس بالحوادث إلا طول عهدهم بنا shi ce fa wallahi na rantsi da Allah ma auqaba sayra ulaika ba ce sai da tafiyar waɗannan muqaddamai allazina yuqtahamu bi hadratihim almuharramat hatta raja'u ila ta'annus bil hawadith har sai suka dawo suna tebe cewa da kan mata da san zuciya da ra'ayi illa tula a hakim bina sai tsawon rashin ziyarar su zuwa gare mu da rashin karanta da tattafanmu mutumin da kaga ya dawo yana natsuwa da san cin abinci da san shiga gidaje masu kyau da san hawa motoci masu kyau da san zama da yan mata cikin kanana kanana to abin da ya janyo mata ce halarto mu ne sai zuwa wurin mu sai halarto mu iya mu tare da shi wannan baya karanta littattafan mu baya tafakkurin mu baya ziyarar mu shine ya janyo musu irin wannan
حتى لا تولع من حضر معنا في كثير من الأوقات ينسى نعم الشهوات
ya ce fa mana hasa ma'ana tun mutumin da yake halarto makiyan mu tare da shi fi kasirin min al-awqati a cikin mafi yawancin lokutan na tashi guda hudu da'a waqtul ma'siya waqtul nikma waqtul nima to yanzu kama shahawat dolan sa ne ya manta da tantanan sha'awa shahawatul bayni wa shahawatul farji
فإن هنا شبانا صغارا قد نسوا نعم الشهوات domin a wurin mu anan kaulaha da kofi da sai da jakkin da sai ba sai da sin akwai shubanan wato matasa kankana shubanan sigaran shubanan sigaran sun na su kama shawar hakika sun manta da ɗanɗanan sha'awa san ne shi shuhudu jamali hadratina shine mantar da su حتى إن منهم من ينسى زوجته ولا يأتيها إلا بالإذن والإكراه har a cikin kuma akwai wanda ya manta da matar sa baya zuwa sai mun kusa izini sai mun daga tarbi muke kai ranan kano baka je wurin mata ka bar shi sannan ya tashi amma ya manta yana ta zikiri ya manta to wanda ya faɗi wannan ya kowane tsari kitan banza a kara kitu sai a ce almajiran shi ba ya masa adalci ba abin da yake janyo irin wannan mafi yawancin mutanen mu suna kallon yanayi ne ba san me yake faruwa ba wani ka san abin da yake faruwa wani abin ko da ya sani ya gani wallahi zai kama bakin shi wallahi wurin shehu zai koma wanda maciyin shehu ne kai ba sani ba su ba ta jama'a suke ba su kirkar da suke so ta rushe kuma shehun ya gajiya kuma zai gajiya ba to za a yi ana yin alkhairi ba za ka je a faɗi ba za ka kawai ne an zo wurin maulidi ana cewa kai Allah ya saka wa shehu su da alkhairi ya musulunci mutane adadi kaza a Amerika ya shigar da su da riga sun haɗe da alkur'ani Allah ya saka wa shehu wani da alkhairi ya yi kaza Allah za ka taɓa jin wannan ba ko wani abu ya faru mai ban mamaki a dariga ba za ka ji an faɗi ba amma idan wani yaro ya je ta addanci ba ai maulidin ranar gaba ɗaya akan wannan da ka rasa to ne ke nan shi kana da riga ba a yin alkhairi ko sharri a zo a faɗi alkhairin mana ya kamata a yi san abin da za a yi wanda yake shiga ce wato sai a zo a karanta wani abu wanda shehu ya ce to ma shi sai su gano wance wannan almajirin shehu bane kawai kuma wannan abu da riga bane